الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا في العلم وسلم لنا أبواب خرجك وانزل علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اكفك وجعلنا ما علمتني تبلغ بجميع دعوتي إليك ولا تنسني يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم آخر المتقابلين بسم الله الرحمن الرحيم أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين Allah yana ba mu labarin hikimomin da yake wa ɗan aljanna a gidan aljanna bayan ya ba mu labarin azabar da yake wa kafirai a wuta inda Allah yake cewa inna kula za ku kula azabin alim lalle cewa ku kafirai wallahi masu tsantsana azaba ce mai raɗaɗi masu jigauna kuma ba komai ake saka musu ba illa ma kuntum ta'maluna kawai a kai abu da kun kasance kuna aikatawa to sai Allah ya ce jina'in mu'minai yace illa ibadallahi al-mukhlasin sai dai bayan Allah al-mukhlasi na ababen tsarkakewa ababen kubutarwa daga azaba ai al-mu'min da su ne mu'minai to sai Allah ya ce ulaika su ka wadannan ibadallahi al-mukhlasin lahum rizqun ma'ruf arziki sananne ya tabbata da rizqin jannati a cikin aljanna arzikin kuma bukurarsa da wa'ashiyar safa da yamma kamar da wata ayar yake wanda wani kuwa fiha bukuratan wa'ashiyar shi ne ma'arun a nan arzikin aljanna sananne ne amma fa a wajen allah a wajen mulmulai a nan duniya ba wanda ya san hakikanin ibar aljanna sai ubangiji ya halitta aljanna da nimomin domin manzo allah ya gaya mana fiha ma la ainu ra'at ولا أذن سيئات ولا خطر على قلب بشر كما أنزلنا أقول أقول ده إنه بيتبع بينه كل يوم بيتبع بين أوائل تنانين الأدب ما بيتبع تنانين طبعا إذا الله يأتي معلوم أي معلوم عنده arzikine wanda yake sananne a wajen Allah za a ba su shi kukuratan ma'ashiyar safa da yamma fawakin shi ne ababen marmari na jin daɗi fawakin runan badali ne na rukun ma'azumin au ko kuma bayanin da ne bayani ake da irin arzikin da Allah zai ba su kalmar fawakin shi ne kuwa bayan kanu abin da ake ce da kalar duwar domin jin daɗi shi ne ‘ya'yan tasuwa na marmari kawai ana shi da dan a ji daɗi lalin duk da hakan ba zai kiyaye lafiya ba wato ba magani ne ba kawai ana ci ne ɗan marmari ba yi wani suna a wanda zai ɗayan marmari fashe haka guda ɗaya ba wani kuma kuma jami ne da an na ahalar jannata domin ahalar jannata ɗan aljanna mutaka nuna masu wadatuwa ne an hibbi haka bane kiwon lafiya ba sa buƙatar shan magani don ya kare su daga wata jinya ko da ya ko don ya warkar da su daga wani ciwo da kanki a jisari saboda halittar da aka wasu kullum su yin abin don su rayu har abada rayuwar ɗan aljanna halittar da aka rubuta aljanna bayan an tashe su an halitte su ne a lahira domin su rayu har abada saboda haka cikin baya jinya baya rashin lafiya ballanta na a bukaci magani na rigakafi ko na neman waraka daga wata jini saboda haka fawaki da abin da suka ci kawai za su ci ya gan marmari ba dai ya kone yunwa ba yunwa ma in ciwo ne jinya ne kishirwa ma jinya ce to ba dan kishirwa ake cin abincin aljanna ko ake cin ake shan ruwan aljanna ba ba don maganin yunwa kuma ake ci ko ake sarrafa a wasu kawai saboda jin daɗi ne wani kuma sunan aljanna bukuran nuna ababen girmamawa ne bi tsawabin lahi subhanahu wa ta'ala da sakayyar lada da Allah subhanahu wa ta'ala yake musu a gidan aljanna fi jannatin na'imi a cikin aljanna wacce take ta ni'ima ala su ruri za ka zarta a kan gadaje duka fahimta suna masu fuskantar juna ai la ya rabu abu kafa ba'adu shafi don aljanna baya ganin kewar shafi wani ba zai ga kewar wani ba in kowa yana gidan sa ba ba ne ganin wani to amma in an fito shakatawa a lambu na aljanna shi ne bidan nasi na iya bin kenan cikin aljanna kuma akwai wani gurin shakatawa da aka ware wa ɗan aljanna suka fito daga gidajensu su zo su shakata a wannan gurin to idan an zo surutun nan gadajen da aka yi magana جمع ذكري على سرور متقابلين za a kewaye wannan gadaje ne kamar a yi da'ira da su ba wai za a jera su wata a bayan wata ba saboda a aljanna wani baya ganin kiyar wani idan aka nuna wa wani adan da yake bayan kujerar wani ko gadon wani na aljanna to shi sai ya wani gidan nasa zo ya kare yana yi wa wannan fadanci saboda hikimar mabambanta ne ko mabambanci ya ce saboda ayyukan su shi ma mabambanta ne sannan imanin da suka rayu da shi a duniya shi ma daban-daban ne to saboda haka ajansu da hikimar su ta aljanna ma daban-daban ne to shi yasa Allah baya bari wani ya ga kiyar wani wannan kace da za a bari wani ya ga bayan wani to da wani wani ya komawa gidansa ba saboda sha'awar abin da aka ba wa nan dan uwan nan ibnu abbas yake qawluhu ala sururin nan yace ala sururin suna shakatawa akan gadaje mukallalatun bidud wal aka mata kulliya da dayin wal yaqut da yaqut wa zubar da zubar jada wa sariru kuma gado daya sururun ai jam'i ne sariru kowanne gado daya ibn abbas yake ma baina sana'a ila al-jadiya fatin ka ko girman da ya kai daga birnin sana'a na kasar yaman ila al-jadiya zuwa garin jadiya na kasar iraki wa ma baina udun wani kuma daga tsakanin udun shine jordan a yanzu ila iliya zuwa baitul maqdis kasar falastinu kenan gano ɗaya fadinsa ya ya haɗa waɗannan ƙasashe guda biyu ko uku misali ne ibn abbas yake bugawa wannan shine gado na yan aljanna ba kuma gadon da yake cikin gidaje ba ne wannan gado ne na lambu inda ake fitowa a shakata shi yasa aka ce mutaqabili da suna fuskantar juna yana nuna ba wai a cikin gidajensu yake ba wanda yake gidajensu wannan kuma Allah ne ya san iya girmansa da fatin da irin kwalliya da adam da yake kan wannan kamar ɗan kujeru ne na katako da ake ajiyewa a lambu ake ɗan zaunawa ake ɗan shakatawa kafin a koma gida kafin ba za su yi daidai da gadon da mutum ya kafa a cikin ɗakinsa na bacci ba saboda haka waɗannan gadaje ne na shakatawa a lambu na aljanna yudafu alaihi يضاف عليهم لباسهم عين
yutafu alaihim Allah ya ce ana kewayawa ga ‘yan aljanna ala kulli minhum a bisa kowanne daga cikin ‘yan aljanna bi ka'asin da kofi wanda yake cikar da giya ta aljanna ai ka'asu shine huwa ilahu bi sharabi koko wanda aka zuba abin sha a ciki ne ka'asu min ma'ini kuma na giyar aljanna ina fata an gane ibn abbas yace wa da'ifu wanda yake cewa wa ɗan aljanna ne yake shayar da su wannan giya ta aljanna alwildan su ne kananan yaran nan da aka halice su a gidan aljanna amma fi ayat da mun zo a cikin ayan nan ya tuku alaihim walidamu mukhalladuna bi akwajin wa abarika wa ka'atin min ma'in kaga ayoyi ne kama da juna anan nan an ce yutaku alaihim bi ka'atin min ma'in nan an yi ijazi إذا وقفوا أخي إتناجي يطوف عليهم ولدان أم فدما تكيوا يا ولدان كما مخلدون مدى وما أهلك لألا يمسوا باسا جرما يا لاني قنانا لألا يهل تامسا على الجنة haka suke mukalladuna ababen dawomarwa ba sa ƙara girma ba sa alama ba sa ƙara jiwa suna kewaya musu bi akwabin da kofuna wa abarika da kuma abin nan buta da ake tsiyayawa a ciki nan suna ta masa wai barak jam'i ne a bukar ne na abarik wa ka'asin da kuma kofi min ma'inin na giya shi da nan yace mu tsafu a nan da ka'asin min ma'inin ai ma'ana min karnu na giya shi ne ma'inin a nan yasiri ala wajhil ardi kuma giyar aljanna ba wai a tukunya ake dafa ta a debo ta ba ba a kwalwa ake shanta ba a ajiyar tana gudana a doron ƙasa ka an harin mai kamar korama ta ruwa kamar koramu na ruwa kwarara ta ke ai ruwafin ke ta ta biya mana fi ha an harin min ma'in jere asini wa an harin min labarin lalla ta gayyar ta'amu wa an harin min hamarin labarin nisharin fina wa an harin min asalin musaffa أربعة أنهار الجنة دابا الجنة قولنا تجاوزين أنهار من ماء غير آسن أقول قولنا تروى والبايا شنجاوة شين غير آسن بايا دخاتا أول شيء كرود الله يبتش عقلك بايا شنجاوة وأنهار من لبن لن تتيّل تعالوا أقول قولنا تروى wanda kuma ɗanɗanar da shi ma baya jirkita baya yin tsami baya yin wani saɓanin nonon duniya duk yadda ya kai da kyau ka bashi kwana uku sai ya canja in bai canja a ida wasu zai canja ɗanɗano in ba nonon aljanna lalle ka gayyan ƙa'amu ɗanɗanon sa baya canja wa ballantana launin sa a ido sai ce wa alharu min kamar lagacin nishari ne akwai kuma kolama ta giya da su take ji daɗi nishari ne na ga masu shanta ba irin kiwon duniya ana sha ana leƙa ido ba wata tana da yari wata tana da ɗaki wata tana maƙarewa a wuya ta aljanna ba haka take ba wa anharu min asalin musaffar na hudu shine akwai korama ta zuma tatacciya wanda babu taki a cikin ta babu kudan zuma a cikin zuma ce da aka tace ta ruwan ta ne zalla kuma ta aljanna wata tsantsanan ta ya kuma duniya to anan Allah yana ba mu labarin in an je shakatawa yudafu alaihim ana cewa ya musu bi ka'asin da kofuna min ma'inin na giyar aljanna ya jiri ala wata arzika alharin ma giyar tana gudana a ban ƙasa sai kashe korama ce ta ruwa na'am بيضاء لذة للشاربين bai za a kuma ta giyar nan ta aljanna fara ce ta ai a shabbu bayadan min al-labar yake masu tsananin fari fiye da nono fiye da nono da muka sani yin aljanna fara ce wane nono wajen hacce lazzatin kuma mai daɗi ce ai lafiza mai zaƙi ce da shari gina ga masu shanta bi kilafi kawai duniya da saɓanin jiya duniya ba inna ha kari hakan inda shuri a barci ce lokacin shafi yadda mashahidin ke sha'awata to wani in zai sa sai ya rinka ido wani kuma saboda ƙarfin da da makalar da ba zai ɗagawa kwata-kwata ya sha ba sai dai yana kurta yana ajiyewa sai ya huta ya sake turba saboda akwai wanda an aka sha ta take kashe mutum za su ƙwarai ko irin mulkin nan na da ƙarfi sai suka saba da ita ma shi ma ana tsotsa ne ana ajiyewa da haka da haka har a sha to ita ta aljanna ba haka take ba da gudun da sharibin mai zaki ce mai daɗi ce wajen sha lafiya gauru
لا فيها قول ولا هم عنها ينزفون lafiya gauru yin aljanna babu maye a cikin ta shine gauru ai ma ya karu kulan abin da yake batar da hankulan su babu shi a cikin jiyar aljanna walahum anha yuzakuna kuma ba sa yin maye alha game da wannan giyar ko kuma ka ce ba sa yin ciwon kai in suka sha wannan giyar yuzakuna babu baki zai وكسر يرزقون يرزقون من نزف يرزقون da tafi nazafa sharu abun sha ya sa maye in kuma kace yunzifuna to daga anzafa sharu abun sha ya sa maye fi'ili ma bi shi ma guda biyu in kace yunzifuna to daga fi'ilin nazafa ne yunzifuna da kisra da fi'ilin anzafa kira kira wani guda biyu dunga kuna ana sa su ba a sa su maye dunga kuna su kansu ba sa maye ina ba ta an gane sun kace walahum anna dunga kuna hum su wala yunga kuna ba a sa su maye an haka wannan giya sun kace walahum anna yunga kuna su kansu ba sa yin maye idan sun sha wannan giya domin idan kace na gafa sharu abin sha ya yi maye shi da kansa a sharibu mai sha da gafa ya yi maye an gafa kuma ya sa shi maye shi abin da ya sha ma'ana duskiru na ba sa yin maye da kilafi kamar duniya da sabanin yin duniya wanda kowa ya sani in ya sha ta tana sa in ya sha ta tana sa shi maye wa inda hukasira su tsare وإنهم قادرات التوحيد كأنهم فأنهن بيض من بيض مكنون فأنهن بيض مكنون na'am wa indahum qasiratu tarf sannan a wajen shakatawan nan na gadin na aljanna a tare da yan aljanna nan akwai yan mata qasiratu tarf masu takaita ganin su iya mazajen ai hadisatul a'yun masu tsarewan idanuwan su ne ala azwajihim a bisa mazajen su la yanzuna ila gare idan su baya ketarewa ya hango wani miji wanda ba nasu ba saboda gidan aljanna kowa nasa ya sani shi mutum baya ganin wata mata idan ba tasa ba ita ba matar ba ta ganin wani miji idan ba nata ba sai za ta yi kasira su karfi masu takaita ganin su ne ga mazajen su kadai la yanzuruna ila ghayrihim ya hukunihim saboda shawun mazajen nasu inda kunna a wajen su kowace tana ganin mijinta ya fi kowa kyau a aljanna ta gabatar da bukatar ganin gudun wata haka Allah ya halicce su ya halitta musu ganin kyawun mazajen inu kuma masu ƙwanzuwar ido ne ma'ana bi khamu al'ayun masu ƙwalaƙwalan idanuwa ne a zama da kai ƙananan ido yana sa ka gudu mai manyan ido ta fi kyau a cikin matsayi to masu aljanna inu ne bi khamu al'ayun masu ƙwanzuwar ido ƙwalaƙwalan ido ne da su asaluha kuma kyawawan idanuwa ka annahunna ka annahunna baibun makanun kai ka ce waɗannan idanuwan matayen ko ka su kansu matayen kai ka ce su matayen cin launin abiyabu cikin launin wanda yake fari kai ka ce bayyun koli ne in ne ani na jimina makanunin wanda aka lullube shi da gashin jimina ai masurun wanda aka fitirce shi rishi shi da gashin jimina din ba a ganin ƙoyin sai an zo an janye ko an yaye wannan gashin sannan za a gan shi layi tudu idan gubaru kura ba ta saduwa gare shi ballantana ta yi binne shi ko ta canja masa kamanni ko ta jika shi haskensa misali ne Allah ke buga mana na falin tuhurul ilimi kai ka ce koyin jimuna ne wanda aka lullube shi da gashin jimuna ne wanda wani kura ko wani datti ko wani kalmami baya tabawa wa launuhu shi ko launin koyin jimina wa huwa al-bayadu fi sufrati shine fari amma cikin ruwan dorawa ba fari ne fat kamar adafa ko auduga ba ba kuma yalo ne shar kamar ruwan dorawa ba ba kuma ja ne jajir ba fari ne amma wanda ya dan surka da ruwan dorawa ba da yake a hasanu alwani ne kawo ne shi ne wani kyawun launin mata ne bata ta zama fara amma ta dan surka da ɗan ruwan dorawa kaɗan ta kuwa ta ta surka da jaja-jaja ta fi wata ta fuska da ɗan kore-kore ta fi wata ta fuska da baki-baki a cikin fararen mata ɗin ta san farin ma ai iri-iri wani ka ganshi farin fatau babu can gani ba wani kuma jajir za ka ga farin to su matan aljanna suna da siffa mafi kyawu daga cikin siffofin mata wa huwa da bayanu fi sufurati shi ne fari amma cikin ruwan tsorawa ya ɗan tsarna da ruwan tsorawa kaɗan فأقبل بعضهم فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ‘Yan aljanna suna shaƙatawarsu a lambun aljanna, sun sha jiyarsu suna jin daɗinsu, ga ‘yan matansu a gefen suna hira, to idan sanji ya ɗebe su, ba a gaba da ba'azu sai shashi ‘yan aljanna ya fuskanto ala ba'azu a shashi wanda su ‘yan aljanna zai juya ya kalli wanda yake gefen ya ta sa'aduna suna tambayar juna sai hira ka fige hirar rayuwar duniya sai su suna irin rayuwar da suka yi a duniya saboda jin daɗi da ni'imar da suke ciki ta aljanna sai su dinga tambayar juna amma marar bihin su duniya da abubuwan da suka shuɗe gare su a rayuwar duniya قال قائد منهم قال قائل منهم إني كان لي كريم قال قائل منهم ولم يفقي منهم ده بسيئن الجنة قال يا شيخ إني كان لي قرين ni fa ina da wani aboki a duniya ƙariru shi da sahibin aboki yunkirul ba'asa da yake mutunta tashin alkiyama akwai wani aboki na ku da muka rayu a duniya Allah ya taimake mu ni na imani shi ya yin imani wanda ya in an mutu za a tashi ba ya kudu yana cewa
ويقول إنك لمن المصدقين ya kulu ai ya kulu ni tabkitan yana gaya min wai dan ya sa mu kuka yana ce min wai a innaka yabi cewa kai lamin al-musaddiqin kana daga cikin masu gaskantawa da ibadu da in an mutu za a tashi kaga shi da ya gaba kenan yana mamakin ma abokin nasa kai yanzu da nake ganin ka kamar mai wayo wanda ya san ya kamata kamar wanda ya waye wai yanzu kai ma kana cikin wanda suke gaskantawa cewa an an mutu za a tashi a yi za miki na أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَإِذَا مَرِضْنَا لَمَسِيمُونَ na'am a yi za miki na yanzu kai ka ji cewa idan mun mutu wa kunna turaban mun zama to turbaya wa izaman da kasusuwa mun zubi da ke mun zama kasusuwa a inna yanzu cewa mu da majnuna za a mana sakayya ai madubi yuna da dama lugar addini shine sakayya aljazam in ka ce maliki yawmi dini ma'anar sa mamallakin ranar sakayya to wai yanzu kai ka yarda in mun mutu mun zama ƙasa da ƙasusuwa da jigaggu wai za a yi mana sakayya ai majubi yuna wa muhasabuna za a mana hisabi an kara zalika yana yayi inkarin hisabun ma ala قَالَ أَلَمْتُمْ مُطَّلِعُونَ ala zalika alqairu bi ikwani shi dan aljannan da yake ba da wannan labarin da ɗan uwansa na aljanna cewa yana da wani aboki a duniya mai inkarin tashin alkiyama to sai ya ce wa ɗan uwansa na aljanna bayan ya ga wasu labari hal an ku mutane na shin ko kuma za ku leƙa ne mai tare da ni ila na zuwa ga wutar bi manzura halahu domin ba ga halin da yake ciki shi wata aboki nawa fa yaqulu la raja'a mu ne rami da ganin yan wuta muna cikin jin daɗin mu zai mu gano abin da zai rage mana ko ya sa mu damuwa cewa mu ba mu da buƙatar leƙawa mu ga ‘yan wuta. Shi kuma saboda ya tuna abokin da yana shauƙi ya zato a wannan hali yake, tun da dai ya yi inkarin tashin alkiyama, faɗaɗa.
فاطلع فرعه في سواء الجحيم Faɗaɗa ai zalika alƙa'ilu yi ba da kuwar janna. Zalika alƙa'ilu wannan ne gaya wa ‘yan aljanna labarin wani abokinsa wanda ya ke tashin alkiyama ba. fakkala shi sai ya leka min ba'du kuwal jannati daga shashin tagogin aljanna zai zai ya leka wato window ko shi window ai turanci ne ko taka shi ne hausa min ba'du kuwal janna daga shashin tagogin aljanna sai ya leka fara'ahu sai ya hango wannan abokin nasa ai ira na ku zai gano wannan abokin nasa fi sawa'il jahim a cikin tsakiyar wuta ai wasu nari a tsakiyar wuta
قال تالله إن كدت لتردين ƙara shura ɗan aljanna sai ya faɗa da ruga wannan abokin nasa ɗan wuta ta shimitan domin shan mata sai masa tallahi na rantse da Allah in mukaffafatun min al-thaqila wasu ma'azuhu an sauƙaƙa ta ne daga inna mai nauyi sunan tantazirin hudun kuma shi mahabubi ya an shafi asali inna hu sai aka ce in ai inna hu lamarin yanda yake kitta ka kusa karanta saura kaɗan da tufiri ka hallaka ni a shawarar da kake mun cewa a innaka laminan musaddiqina a yuzabina wa kullatu lahu wa yuzabina la madiruna saura kaɗan na karkata na gura ayyuka ƙarar da ka kusanta la tujini ka hallaka ni ai la tuhlikuni bi igwa'ika saura ka dan ka hallaka ni da batarwanka da kake yi gare ni walau la ni'matu rabbi ولولا نعمة ربي لكنت من المهضرين sai yace walau la ni'matu rabbi ba dan ni'mar ubangiji na ba da yayi alayya kare ni bin iman da yin imani wanda kuntu min al-muhdarin da yanzu ne ma na kasance daga cikin ababen halartowa ma aka tare da kai finnar a cikin wannan wuta da yanzu ne ma ina tare da kai a cikin wannan wuta ba don ni'imar da Allah ya yi ba na'am أفعلوا بميتين
to wannan dan aljanna da ya magana da abokin sa dan wuta sai ya dawo kuma ya gaba da tattaunawa da yan wani aljan aljanna wa yaqulu ahlul jannati ya aljanna suna fadi a junansu idan suka sha giya suka yi kanti sun ce a kama na hannu bi mai kira wannan rubutun nan ba za mu mutu ba a shin na hannu mu kama bi mai kira ba masu mutuwa ba ne wai ba za mu mutu ba illa mu ka sanar ula إلا موتك نروي وما نحن بمعذبين wai yanzu mu shi ke nan mutuwa ta ƙare ba wata mutuwa illa mu ka sanar ula sai mutuwa nan ta mu ta farko allafi fi duniya wanda ta same mu a duniya وما نحن بمعذبين يزموك كتبا لا أمان عذابا با هو استفهام تلفزي wannan tambaya ce ta jin daɗi suke wa junansu ba istihami ne na inkari ba ba kuma na istihza'i ba ba na zukuriya ba ba kuma na taubishi ba istifhamu din iri iri ne wannan na jin daɗi ne istifhamu talabbi kamar dai ka ce mutum yayi kanti da wani yanzu haka za mu rayu cikin wannan jin daɗin da gaske yanzu mu shi kenan haka zamu da babu mutuwa wa tahaddathu bi ni'matin lahi tambaya ce ta zartar da juna da ni'mat da Allah ta'ala ya nufi min ta'jibi bi hayati na dawwamar da rayuwa a wannan yanayi wa adam ta'jibi da kuma rashin azartarwa gare in haza إن هذا لهو الفوز العظيم in haza ne ko in haza in haza allazi zukirat li ahli al-jannah lallai wannan hali da aka ambata na 'yan aljanna da huwa da kawai al'azim wallahi shi ne rabo mai girma shi ne rabo wanda yake al'azim mai girma a ce an sa mutum a aljanna an ba su ni'imomi kuma an ce zai dawwama da lafiya ba mutuwa kuma ba za a masa azaba ba ba za a fita da shi daga aljanna ba Allah ya ce lallai wannan wallahi huwa al-fawzul azim shi ne rabo wanda yake mai girma na'am لمثل هذا فليعمل العالمون لمثل هذا فليعمل العاملون العاملون ما yin aiki a rayuwar duniya wanda ake karanta musu alkur'ani bayan Allah ya ba da labarin ni'imomin aljanna da abubuwan da 'yan aljanna suke faɗi to sai Allah ya ce masu aiki a duniya aikin da'a da ibada fali ya amal lalle su ci gaba da yin aiki bimisili hada da wani misali samun irin wannan ni'imomi na aljanna bimisili hada fali amal al'amiluna fassara za ka ɗauko ta daga ƙarshe da kai wani ba domin al'amiluna shi ne fa'ila fali amal ɗin al'amiluna masu aiki fali ya amal lamun amur ne lalle su yi aiki bimisili hada da wani misali irin wannan ni'ima ta aljanna babu sauke ma'ana ai li yajtahidu lil mujtahiduna fil a'mali salihah abinda ake nufi kenan a lalle ne al mujtahiduna masu kokari na da'a ga ubangiji li yajtahidu su yi kokari fil a'mali salihah cikin ayyuka kyawawa na da'a ga ubangiji fa inna jazaa'a domin sakayyar nan fa ta da'a da suka yi wa Allah in an shiga aljanna to ma la ainu ra'at abinda ido bai taba gani bane wala udhunu sami'at abinda kunne ba ta taba ji ba wala qadara ala qalbi basharin kuma bai taba tsirgawa a tunanin dan adam ba to fa idza kana kazalik in ba haka lamarin yake to fa law afana al-insanu umrahu fi khidmati rabbih da dan adam zai karar da rayuwarsa cikin hidimta wa ubangijinsa a ce gaba ɗaya awoyinsa da mintunansa da kakanninsa na rayuwar duniya gaba ɗaya ya sarrafa su don yin da'a da ibada ga Ubangiji ba yi da lokaci nasa na zuwa gona ko kasuwa ko wajen aiki ko bacci ko hutawa gaba ɗaya rayuwarsa abuna ya ƙarar da ita fi kidimatu na biyu ce hidimta Ubangijinsa wani mestakin da sha'in zuwa ha a rayuwarsa ta duniya gaba ɗaya bai shagaltu da wani abu ba in ba bautar Allah ba to da kana zalika da wannan rayuwarsa da ya karar cikin da'a ga ubangiji da ya zama to kalilan dan kaɗan ne in nisbati saboda in an danganta lima ya kahu da abin da zai gamu da shi liman ni'imi da'im daga ni'imomi wata suke madawwama da alallahu min ahadi Allah ma ne yasa Allah ya sanya mu daga cikin ma'abuda samun wannan ni'ima madawwamiya Allah ya mana wannan bimanni da baiwarsa wa karamihi da karamcinsa أذلك أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم na'am yanzu wannan magana Allah yana yin ta ne gaba ɗaya da kafiran nan da aka ba mu labarin su da irin azabar da Allah yake musu da kuma wannan labari na 'yan aljanna da ni'imar da Allah ya musu to gaba ɗaya Allah yana tambayar muminai da kafirai a zalika khairun shin wannan ni'imomin aljanna da Allah ya ba wa muminai shi ne mafi alheri nuzulan ga masauki wa huwa abin da ake masa annuzul ma yu'addu lin nazili abin da ake tare da saka dai sauka min baiti shi ne bako wa gairi da wani sa kamar bako za ka yi ya aiko maka nan kaza zan zo ko a zamu ne ya bugo ya cewa na taso ina zuwa kuma ka sani kai ne mai masaukinsa sa kaga ba za ka bar gidanka ko masaukin nan baka shirya komai ba dole za a je in sha'an yayi kura a share a nemo su fadar da ta dace a samo abinci da ruwan sha da duk abin da aka san bakon nan zai bukata in ya sauka a wannan masauki to wannan gurin da aka tare da don saukar bako shine alludu ita ma aljanna dama Allah ya ce uiddat lil muttaqin an tanade ka ne masauki ne na masu tsoron Allah. To Allah ya ce, A zalika khairun shin wannan ni'imomi aljanna shi ne mafi alheri nuzulan ka masauki? Am ko kuma shajaratu zaƙumi bishiyar nan ta zaƙum ta wata take wata ita ce abincin ‘yan wuta. Aljanna nan da ni'imominta shi ne mafi alheri ko kuma abincin ‘yan wuta wanda yake maƙale idan sun ci. لا يثمن ولا يغني من جوع لا ياكله الا الخاطئون ko duka dai nau'in abinci ne na yan wuta to wanne ne inna ka gansa ga kulli ta'amul asim kal muhlu tadri bil budur ka dalil hadin wannan a sotu dukani kenan annan sun ma za mu je makamancin wannan aya ai al mu'iddat idan ka gansa ga kulli idan ka aka tanaje ta li ahli nari ga yan wuta wa hiya min akbati shajaril murri bi tihama ita bishiyar zakum tana daga mafi munin bishiya mai ɗaci duk wata bishiya mai ɗaci ba ta kai ɗacin zakum ba min aka bafi shagarin murri tana daga mafi munin bishiya mai ɗaci bi tihamata a yankin ƙasar makka tihama ko zazzaɓin makka to da yake a lokacin qur'ani yana sauƙani a makka ana magana da kafiran makka sai aka musu misali da bishiyar da suka santa a yankin su na ƙasar makka ba bishiya da ta kai ta ɗaci da rashin daɗi a baki. Yanzu to Allah amma Allah yana zai tsirar da irin wannan bishiyar ta zaƙo fil jahimi a cikin wuta kama sayati kamar yadda bayani zai zo a nan gaba kaɗan. Inna ja'alna ha.
إنا جعلناها فتنة للظالمين Allah ce inna ja'alna lan da mun sanya ta ita wannan shajaratul zaƙum din. Bi zalika ko fitinatan ta zama fitina ce jarrabawa da zalimina da azzalimai su ne kafirai min ahli makka ta kafiran makka iz qalu domin da manzo Allah ya ba da labari cewa bishiya ce asiluha ko takrutu fi asilin jahim sai suke cewa annaru turiku shajar to mu ai abinda muka sani wuta tana kona bishiya to fa kai fa tungutu ta yaya wuta za ta tsirar da bishiya ka taɓa ganin bishiya ta tsiro a wuta ka ga wannan ya nuna musu fitina inda aka ce Allah ne mai yi shi zai tsirar da ita ai kawai sallama ya kamata ku yi abinda aka ce Allah ne zai yi ai shi kenan magana ta ƙare to su sai suke kwatantawa da abin da suka sani a hankali ai wuta tana kona bishiya to ta yaya za a ce kuma tungutu wuta za ta tsirar da bishiya إنها شجرة إنها شجرة تخرج في عسل الجحيم إنها من لئت ومن بشيء تزقون شجرة وتبشيء كي تخرج تلك الفتوة في أصل جهيم أسكن كان توشا موتا ما مساوية أي تنبت في أسفلها tana fitowa ne ko tana tsirowa a can cikin ƙarƙashin ƙasar wutar jihar nan ai ƙa'ar jahannama cikin can zurfin ƙasa na can wutar jahannama amma kuma wa ga samuwa resunanta ko restanta tattabi'u tana haurowa ila jarakatiya zuwa ga rufin wutar nan guda bakwai tushen ake ba mu labari tafurtu fi asulin jahim amma idan ta fito kuma kowanne rufi na wuta wannan reshen zai ratsa har ya kai rufi na sama inda ita ce abincin ‘yan wuta ba kuma kai su ake can asalin a ciyar da su ba. Dan uha, فهو كأنه رؤوس الشياطين Allah ce dan uha hudar wannan bishiya ta zakko al-mushakkahu da aka kama tani da tsal'in nakali da hudar dibino. Abin nufi idan dibino ya yi wannan fulan ko huda, idan ya kaɗe, ai kwallo ne yake fara wato ɗan dibino ne yake bayyana duk inda yayi wannan fulan inda zai yi ƴaƴa in fulan ya kaɗe kuma sai ka ga ɗan dibino ya bayyana ɗan ƙanƙani kore wannan abin da ya bayyana na ɗaya kaga shi ne ɗalgu kaga ya yi kama da ɗala'a kenan ya ɗulu'u saboda ƙullowa yake a ganshi idan wannan fulan ya kaɗe to ita ba wannan bishiya ta gaɓu tana da huda kuma tana da ɗa na bishiyarta da yake kullowa idan hudar ta kaɗe. To sai Allah ya kamanta mana ya cewa ɗan uwa wannan hudar nata da yake kullowa idan fulan ya kaɗe. Ka annau kai ka ce shi ru'usu sha'i ne kawunan shekaru ne. Ai alhayatun ƙabiya kai ka ce macizai ne wanda suke munana. Ƙabihatul manzil wanda take babu kyan gani. wato su shaɗanu gashinsu ba irin gashin mutane ba ne gashin kamar yana da tsawo da kauri kamar macizai kuma haka yake lauyewa kamar da kasan maciji yana lauyewa kamar da irin masu gashin bamali bamali nan da wannan haka irin gashin shekin yake to haka hudar wannan dibino a wannan bisha ta gabu yake a cikin wuta idan ka gan shi kai ka ce kawunan shedanu ne ya yi kama da alhayyatu alqabihatul manzar macizai wanda ba su da kyan gani in ka gan shi ma sai ka kau da kai saboda gudun ka kamar in kata bakin macijin nan to haka kawunan shedanu yake gashin sa haka yake amurka kamar maciji to ita kuma wannan bishiyar haka hudar idan ta kullo kai ka ce wannan irin kawuna ne na shaidanu fa innahu فإنهم لعاكمون منها فمالئون منها البطون Allah ce fa innahum ay al-kuffar lalle su kafiran kafiran nan da aka fara a cikin wuta la akiluna mina wallahi masu ci ne min hada ga wannan bishiya ta zako ma kubiya tare da muninta da tsananin ɗacinta haka nan suna ci tana makure su haka nan za su ci da shiga su du'in saboda tsananin yunwar da ta same su ina ina fata an gane me a suratul haka ake cewa min kisilin farkon ayar la yakulu illa al-khadi'una min kisilin ne bayan min kisilin to ita dai wannan bishiya ce eh yawwa wala da abu illa min kisilin ba wani abinci a wuta illa min gizirin sai abincin gizirin shi ne wanda aka yi shi da wannan bishiya ta zafu Allah ya ce za su ci daga wannan bishiyar duk da muninta za su ci saboda tsananin yunwar da aka dora musu yunwa za a dora musu ta fitar hankali ba za su iya nutsuwa ba ko me suka samu za su ci to sai su dinga yagan ita wannan bishiya ta zafu suna ci suna ci famali'una min halbudun kuma za su cika dukkan cikunan famali'una suna masu cikawan albuduna cikunan su min hada wannan bishiya ta zafo summa inna lahum ثم إن لهم عليها لذوبا من حميم summa inna lahum alaiha la shawban min hamim summa sannan inna lalle la shawba akwai wani abin sha min hamimin na tafashashen ruwa da ya ba tabbata lahum da yaku alaiha akan bishiyar zakum da suka ci bayan sun ci wannan bishiya ta yi kare kare a cikin su sun rasa inda za su sa kansu sannan kuma sai a kawo tafashashen ruwa shi ne min hamimin din ai ma'un haru ruwa ne tafashashe shi ne hamim fi samunin wa hamimin ko za a ba su a shayar da ruwan nan tafashashen ruwan ya ci rabu na kuma za su shashi za su shashi dole to suna shan wannan tafashashen ruwa na wuta wa ya katali bil ma'kul zai cuɗanya da wancan abin da suka tuna bishiyar zakkum din min hana wannan bishiya to fa yasiru sai zama shauban ya cuɗanya lahu ga wannan ruwan da suka sha ثم إن مرجعهم إلى الجحيم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم ثم sannan inna marji'ahum lallai makomar su bayan sun gama cin wannan bishiya ta zako da wannan shauban min hamimi din to inda za a juyar da su a mai da su la wallahi ila jahimi shi ne zuwa wutar jahim to wannan aya yufidu yana fa'idantarwa annahum yukhrajuna minha kamar a zahiri za a fitar da su daga cikin wuta ne inda an ce kuma sannan bayan an gama ciyar da su zaƙo an gama shayar da su hamim inna marji'ahum kuma inda za a mai da su la ila jahim shine zuwa wuta to ya nuna kamar an fito da su kenan daga wutar zuwa wajen cin wannan bishiya ta zaƙo ina fata an gane wa annahu khalidu yana nuna cewa kamar shi wannan zankofin yana wajen wutan ne za a fito da su domin ci in aka ciyar da su aka shayar da su ta fahimtar ruwa kuma sai a sake mai da su cikin wutar ina fata an gane to wannan abin da zahirin aya yake fa'idantarwa ke amma imamu sawo ya ce haza ahadu kaulai wannan magana ta da jalalai ne sai yan faɗuɗuwa ne na malaman tafsiri guda biyu wal akhar ɗaya kaulin wa huwa qaulul jamhur shine faɗin taron malamai yawancin malamai shi nan mai jalalai ne kawai ya bi zahirin lafazin aya ne wasu malamai kuma ba ba shi ya fara ba akwai wanda suka rigaye shi amma yan kaɗan ne jamhurin malamai sun tafi annahum la yukhrajuna aslan cewa su yan wuta ma ba a fitar da su daga wuta aslan kwata kwata bi qawlihi ta'ala saboda da faɗin Allah ta'ala da yace wa ma hum bi mukhrajina min hako to yau wa ma hum bi kharijina min ha akwai da yake bi mukhrajina din ma yawwa wa ma hum su yan wuta hum su ma bi kharijina ba masu fita bane min ha daga wutar kaga wannan ko nassi ne sarihi cewa in aka sa su a wutar nan to ba za su taba fita daga cikin ta ba to wahina idin yayin da an ka hada waccan aya da wannan da aka ce kuma inna marji ahum la ila jahim nan kuma an ce wa ma hum bi kharijina minha to fal ma'ana annahu yunawwa'u azabu ana musu nau'in nau'in azaba ne ana nau'anta azabar da ake musu wa hum fil nar amma a haƙiƙa suna cikin wutar fatarata wani lokaci ya kuno azabuhum bi akalin zakum azabar su za ta zama da cin wannan zakum din ne wa tarata wani lokaci bi shurbil hamim da shan wannan tafashashen ruwa kamar a suratul hajj ai ta ga mana musu kuma an haliman fa qata ab'a'ahu kaga wannan ba ai magana cin bishiyar ba ashe lokacin da za a ci bishiyar daban lokacin da za a shayar da su wannan ruwan daban wasu kuma ana neman za a shayar da su ruwa tafashashe fakata am'a'un sai ya yayyanke kayan cikin daga sun sha ruwan dama sun ci wannan zaɓin ɗin cikin ya yi ƙare ƙare daga an shayar da su sai kayan cikin ya zagwanye su kasa yadda shi sai kuma yin wanda suka ji ta farkon nan ta dawo sai kuma a sake ciyar da su wannan bishiyar zakkun in sun ci kuma za su baka a ci ruwa sai kuma a shayar da su ma an hamiman sai kuma faƙalla ma'ahu ya yanke kayan cikin su sai su kasai da shi haka za a yi taimu saboda azabar nau'i nau'i ce wani lokaci ana musu azaba da cin wannan bishiya wani lokaci a musu azaba da shan tafashashen ruwa wa tarata wani lokaci kuma da zamhariri da wani kwari ne shi kuma mai sanyi a cikin wuta sanyi ne a cikinsa fiye da shi yadda ka taba jin sanyi babu guri mai sanyi a duniya da ya kai sanyi wannan gurin yadda ka san babu wuta a duniya da ta kai zafin wutar jahannama to haka nan ba wani guri mai sanyi a duniya da ya kusa da sanyin da yake cikin zamhari bayan an azabtar da su da wuta kuma sai a ɗauke su a kan cikin wannan guri na zamhari mai sanyi shi ma kuma azaba ce sai su kwammace ina ma da autar aka bar su ko a nan duniya ka jarraba ka sha ruwa mai tsaji take kuma ka zo ka sha ruwan sanyi to haƙorin ka ma zai gaya maka canji tun a haƙorin ka za ka ci sannan jikin ka ma sai ya canja to haka ake yi musu wani lokaci wa gairu zalika da wani wannan min anwa'il azabi na daga nau'o'in azaba to fa idza kanu madkhulina bi akal zaqum yayin da kafirai suka shagaltu da cin wannan bishiya ta zaqum wa faragu minhu suka gama cin zaqum to yuraduna sai a dawo da su duk a cikin wutar shine kuma inna marji a hudun sai a sake dawo da su ila istigali zuwa ga shagaltuwa bi azabin da wata azaba gairihi wanda ba ta cin zaqum din ba wal halu amma al hali annahum duk cewa su fasin nar suna cikin wutar gurin azabar ne mabambanta la yukhraju da amma ba a fitar da sun min har da cikin wutar wa yumkinu tawfiqu bayna al-qawlayn imam sawu yace yana yiwuwa hada tsakanin garuruwan guda biyu duk a tada ma'ana guda ɗaya da can da aka sai kuma inna marji'ahum da ila al-jahili wani suka ce ai za a fitar da su daga wutar ne a kai su cikin zakko sannan a dawo da su wutar wasu kuma suka ce a'a ita ma bishiyar a cikin wutar take kuma a ciki ake ciyar da su ita to abin da zai hada wannan magana ta zama magana daya bi annahu yuhmalu alqawlu ana kuntar wannan magana bi annahu kharjuha da aka ce ai ga kumtsin nan ko cin bishiyar a wajen wuta ne ala annahu abu da cewa shi fi mahallin a cikin wani guri ne daban kharijin da yake waje annin mahallin da biyu azabuna fi daga mahallin da ake azabtar da su a cikinsa inda ita wutar ai tabaka tabaka shi rufi rufi ce inda Allah ya ga mana innal munafiqina fi darakil asfali akwai darakatun niran ita wutar rufi rufi ce amma munafiqai su ne a can rufi na can ƙarshe fi darakil asfali minan nar to in an tashi ciyar da su wannan zaqub din za a fito da su daga ɗakuna ko gidajen da aka kulle za ke musu azaba duk dai a cikin wutar in aka fito da su sai a kawo su inda ake ciyar da su wannan bishiyar ta ka duk dai a cikin wutar bi anna aha wa laysa al-murad abinda ake nufi bai zaman to annahu kharijul nar wai ciyar da su din a wajen wutar ne ba bil kulliya gaba daya da mu'aradati saboda an ake fito da su ake daga wuta to yayi mu'araba sarihan nasu da mabayyin nasan alqur'ani inda Allah ya ce wa ma hum bi kharijin minha to fa yukhrajuna ana fito da su ne dai ila zalika almahal zuwa ga wancan mahalli a cikin wutar bil akli domin cin da kumdin wa shurbi da kuma shan shi ma an hadima din ثم يردون فانا aka gama ciyar da su aka gama shayar da su sai a dawo da su ila mahallin azabi zuwa gurgun azaban nan allafi kanu fihi awwala wanda suka kasance a cikin satin da farko kaga wannan kaulin guda biyu aka hada su za su iya bada wannan ma'anar da malam yake mana innahum alfaw إنهم ألفوا آباءهم ضالين innahum cewa su kafirai alfau aba'ahum sun tarar da ubannin su iyayen su da kakannin ai wanda su aba'ahum da aka haife su suka tayi suka rayu sun samu iyayen su da kakannin su dalila batattu saboda haka ne fa hum al ala asarihi ko ka karanta فهم على آثارهم يهرعون
fa hum su kuma yanzu su ma yuhura'una suna gaggawa ala asarihim abu ta gulaban iyayensu da kakanninsu da suka tarar ai yur ajuna ana karkato da su ila atba'ihim zuwa ga abin iyayensu da kakanninsu wa yusri'una suna yin gaggawa ne zuwa ga tafarkin magabatansu cikin kafirci kenan na'am ولقد دل قبلهم الأكثر الأولين ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين الله يقول والله يا حقيقة أكثر الأولين متي يوم متى ننفرقوا ضل فيما ثبت قبلهم كافر كافر مكة من الأمم الماضية دون الأمم da suka shuɗe ba a kan kafiran makka aka fara kafirci ba su ma iyayen suka tarar da wannan kafirci su ma iyayen su ma iyayen nasu kakannin suka tarar har zuwa al'ummai na farko da suka shuɗe kafircin gadon gado ne har mutanen maka su ma suka gaje shi wani kadar kalina ولقد أرسلنا فيهم منذرين wallahi hakika mun aiko manzanni mun biyu da masu gargadi fihim a cikin su waɗancan al'ummai da suka gabata su a sabon awwali na din nuna rusuli su ne manzanni mu kawuce da masu tsoratar da kafirai azabar Allah fanzur فانظر كيف كان عاقبة المنذرين Allah ce fanzur ka duba ya kai mai sauraro kai fa kana aqibatul munzarina yaya karshen waɗanda ake yi wa gargadi ya kasance ma'ana alkafiri da kafirai wanda aka mutu gargadi ba su karɓi gargadin ba ai ma'ana dai aqibatu humul azab karshen su dai abin da ya kasance shine azaba ta wuta da Allah ya mutu a ranar lahira illa ibadallahi
إلا عباد الله المخلصين illa ibadallahi mukhlasin sai dai fa bayin Allah wanda suke al-mukhlasin ababan kukutarwa daga azabar Allah ai al-mu'minin su ne mu'minai fa innahum domin su mu'minai a ranar lahira na jawrin al-azabi sun samu tsira daga azaba bi ikilasihim saboda ikilasin su da tsarkacewar su fil ibada ce bautar Allah shi kadai aw ko kuma li anna Allah akhlasahu ko kuma a'a a ɗaya qira'a Allah ne ya kubutar da su laha daga wutar ala qira'ati fatihin lahi ka karsa da fatahan lanjayi illa ibadallahi bukhulatin to al-mukhulatin ismu maf'ul ne sai dai bayan Allah ababen kubutarwa ba su suka kubutar da kansu ba kenan Allah ne ya kubutar da su a kalasahumullah sai da Allah la kalasahum Allah shi ya kubutar da su ba su suka kubutar da kawo ra'ayi kisra kuma illa ibadillahi mukhlisina to daga ikhlasi kenan sai bayan Allah al-mukhlisina masu ikhlasi da ikhlasihim fil ibada domin ikhlasi cikin bautar Allah shi anan ba za ka fasara da wanda suka kubutar da kawunansu ba sai ka fasara mukulisina masu ikilasi mukulisina kuma sai ka fasara da ababen kukutarwa da annan la halasahu domin Allah shi ne ya kukutar da su daga faɗawa halaka don a duniya suka yi imani suka shirya suka je lahira Allah ya sa su a cikin aljanna laqadat ولقد ناديناهم فلنعم المجيبون Allah ya ce wa laqad nadayna nuhu wallahi hakika annabu nuhu ya kira mu bi ma'ana ya roƙe mu bi qaulihi da fadin sa da yake rabbi la rabbi anni maghlubun halkati yace ya ubangiji anni maghlubun dan dai cewa ni fa abun jaya ne an gallaje mu an fi karfi na kafiran zamani na sun rinjaye ni fantasir Allah ka taimaka mu bi ma'ana Allah ka hallakar da waɗannan mutane shi ne ka taimake ni ka taimake ni ka kubutar da ni ka hallakar da waɗannan kafirai da suka rinjaye ni to Allah ya ce fa la ni'mal mujibun kai wallahi ba dalla da mu in ji Allah al mujibuna masu amsa addu'a lahu ga annabi ma'ana nahnu ni'mal mujibuna ba dalla da mu masu amsa addu'a lahu ga annabi ai da ana ala ƙauni shi ne na bai na nuhu ya ya roƙe mu akan mutanensa da suka saba masa fa halaka na hu muka halaka su bil garbi da dilmiya da su alwar tuhari wa najjayna ونجيناه وأهله من الكرب العظيم Allah ya ce wa najjayna hu muka tsere da shi annabi nuhu wa ahlahu da iyalansa iyalansa a nan shi ne mata da ta yi imani da kuma mutanen da suka yi imani yan kaɗan ɗin nan wa ma amana ba hu illa qalil a suratul hud da Allah ya ba mu labari ba wanda ya yi imani da shi sai yan kaɗan aka ce ga zuciyar mutum tamanin ba shekara dubu ba hamsin yayi yana wa'azi walabisa fihim alfa sanatin illa 50 ama ya zauna a cikin shekara dubu illa kamfin amma in bada shekara hamsin wannan babban da shekarun da ya yi arba'in kafin aiko shi da annan wanda kuma shekarun da ya bayan ruwan tufana ya janye ai ba daga tufanin ya rasu ba bayan tufanin ya sauka a ƙasar yaman ya yi haifa haife a can ya haifi hamu da samu da ya kwasu wanda su da suka sake haihuwar duniya bayan ruwan tufana ya hallaka sauran mutanen duniya to kaga shekarun su Allah ne kadai ya san nawa ne shekara annabi ne shi ya shekarun da yayi wa'azi shine dubu ba hamsin falabisa fihim alfa sanati illa 50 am banda shekarun da yayi kafin a aiko shi da manzanci banda shekarun da yayi bayan tsofani iya shekarun da awa kawai shekara dubu ba hamsin to Allah ya ce fanajje na sai muka tserar da shi wa ahadu da wanda suka yi imani da shi muka tsere da su ilal karbil azim daga bakin ciki mai girma shine algaraki binnewa alwan tufan wajen Allah zuwa وجعلنا ذريتهم الباقين Allah ya ce wajen Allah zuwa ya dahu sai muka sanya zuriyarsa wato ƴaƴansa da ya haifa bayan tufana kumul baki da su ne wanzazzu su ne suka sake haihuwar duniya wannan aya ta nuna cewa sauran da suka yi imani da shi zuriyarsu sun kare bata yadu ba inda Allah ya ce wa ja'alna zurriyatahu ba zurriyatahu ba ba huwa wa ahlahu din ba ai an ce wa najjayna wa ahlahu amma da aka zo wajen wanzuwa sai aka ce wa ja'alna zurriyatahu sai muka sanya zurriyar shi annabi nuhu shi kadai humul baqina sune wanzazzu ai fannasu mutanen duniya da kake ganin su yanzu kullum gaba ɗayan su min naslihi daga zuriyar annabi nuhu wa kana lahu thalathatu auladi annabi nuhu yana da 'ya'yaye uku da ya haifa bayan tufani akwai samu wa huwa abul arabi wal fursi wal rumi shine uban larabawa da farisawa mutanen iran kenan wa rumi da rumawa samu shine ya haife shine uban sannan wa habu ɗansa na biyu shine hamu wa huwa abu sudan shine uban baƙaƙen fata duk wani bakar fata da ka gani to hamu ne ya aike shi kakansa kenan na uku shine wa ya fasu akwai ya fasu shine abu turki shine uban turkawa wal khazir da kuma mutanen asiya nan irin su china da masu ƙananan idan nan dai domin eh su japan har ta indonesia sai ka duba idanunsu ya yi kama da juna domin imamu sawi a nan da yake wal kazir din nan ya kawo wata magana yace wal kazir tunku min turki asalin su a can wani nau'i ne na turkawa amma kuma sun yi daban da turkawa yace sigarun a'yuni masu kananan idanuwa ne bi ura kuna al'ana a lokacin da shi imamu sawi yayi wannan sharhin na jalalai yace an fi sanin su a yanzu bi tatar da tatar in kana bin tarihin musulunci za ka san tatar wasu shegun kafirai da aka yi wani sun wahalar da musulmi qatar to a yanzu su ne ba 'yan china ka san su ba karewa suke ba ko za ka kashe dubu to za ka ga dubu goma sun gudu goma inda ka san ya gudu wa masu da dama uban su daya shi ne yake wa ya fatu abu turki shi ne uban turkawa wal kaziri da waɗannan mutanen asiya asiya masu ƙananan gida wa ya juju wa majuju da ya juju da majuju yace wa ma hunalika da irin waɗancan da suke makamanta da su idan ka ɗauka asiyan nan mai faɗi a irin su thailand fa da japan da taiwan da koriya kusa kudu da ta arewa ka dawo china har ka zo su indonesia da su malaysia duk idan su ido ɗaya da in ka duba to duka waɗannan ubansu ɗaya da ya zuzu wa ma zuzu kuma kuma dama suna kusa da inda suke da yake wa ma hunalika ai wa hum qaumun ma hunalika nan su ma wasu mutane ne daban inda ya zuge wa majudu suna makotaka da inda ya zuge wa majudu suke rayuwa su ne wanda zulkarnainin nan da yaje suka nemi gudunmawa a wajen sa ya taimaka musu ya sanya musu shamake tsakaninsu da ya zuge wa majudu suna makotaka da su in suka tsallako zai su dinga tsaye musu 'ya'ya su dinga cutar da su shi ne mana ce wa mahu na duka iza tsala'at alaihimu shamsu su waɗannan mutane da suke makotaka da ya juju da ma juju inda suka ɗai idan rana ta hudo musu dakalu sai su ga fi asrabi cikin gidan ƙasa lahum da suka tona tatal arabi a ƙarƙashin ƙasa saboda su a lokacin suna kusa da matsala'i shamsi ne a cikin kaji ai zulkan ne a kisarsa an kawo tarihin su inda ya je inda rana take hudowa a nan ya tarar da waɗannan mutanen suna da dama underground da suka yi gidajen a cikin ƙasa ne daga rana ta hudo duk za su shige wannan gidansu na ƙasa ba za su fito ba sai rana ta faɗi su da daddare suke zuwa kasuwa da daddare suke noma duk wani abu da za su yi na hada-hada su da daddare suke idan mutum ya sake lalata hudo to fitowa zai saboda tana hudowa kusa da inda suke zafinta ya fi ƙarfin jikinsu ba zai jure wa zafin rana ba saboda kusancinsu da inda take hudowa fa iza zalat anhu idan ranar ta bushe gaban su ta faɗi da yake ka san ba faruwa take ba su suna ba hudarta ne daga ta hudo idan ta wuce su suka daina ganin ta karabi ne su fito daga wannan gidan nasu na ramuka ila ma'aishim ila ma'aishim sai su fito zuwa neman abincinsu wa hurusihim da wajen noman su gonakin wakila a wani kauli aka ce hum qaumun quratu wasu mutane mai tsirara ba su da tufafi ba su san shi ba ba sa tsawon tufafinansu da matansu ya kuri shuna ba abu ila uzunai wani ɓangaren wasu daga ciki idan suka girma suka zama manya in suka zo kwanciya za su shimfiɗa ɗayan kunnuwansu guda biyu wale ta hibu bin ukura kai su huda ɗaya kunnuwan ya fi da girma kunnuwan nasu kunnan dama shi ne shimfiɗa kunnan hagu shi ne gargaro kuma su suna shi ne mayafin Allah mai halitta kuma mutane mutane da suke rayuwa a duniya wannan shi ya fasu dinnan shi ne ya haɗu irin waɗannan mutanen da su ya zuɗe wa majuji wa tarakana alaihi وتركنا عليه في الآخرين Allah ya ce wa tarakana alaihi filakirin wa tarakana ai abu kana mun wanzar da sana'al hasanin kyakkyawan yabo alaihi ga annabi nuhu fil akhirin a cikin yan baya masu zuwa a ƙarshe min al anbiya ila annabawa wal ummi al ummi da za su zo a ƙarshe ila yawm kiyama har zuwa na tashi al kiyama duk annabawan da suka zo sun faɗi tarihin annabi nuhu duk al'umma da ta yi imani sai an karantar da ita tarihin annabi nuhu irin gwagwarmayar da yayi da wahalar da yayi salamun سلام على نوح في العالمين salamun aminci ya tabbata ainihin na daga gare mu in ji Allah aminci ya tabbata daga gare mu ala nuhin ga annabi nuhu fil alamin a cikin talikai wannan aya imamu sawu yace wa fil hadisi ya zo cikin hadisi annan nabiyya annabi sallallahu alaihi wa sallama kala yace man kala hina yusi duk wanda lokacin da ya maraita bi ma'ana yamma sai rana ta faɗi da karanta wannan ayar salamun ala nuhin fil alamin ko da kafa ɗaya ne lam tadidhu aqrabul kunama ba za ta harbe shi maganin harbin kunama ne kadida ko ta harbi mutum in ka toka wani a wurin ta harbe shi tuni za ta faɗi in ko mutum ya karanta da yamma to har gare waye kunama ko a shimfiɗa ne suka kwanta ba za ta harbe shi Allah zai ba shi aminci salamun ala nuhin fil alamin ko kafa ɗaya mutum ya karanta islama ba za ta harbe shi kuma ana rasa har sauran kwali masu cutarwa ba ba za su iya cutar da shi ba inna ka zali إنا كذلك نجزي المحسنين
Allah yake inna ka zalika lalle cewa mu kazalika haka nan ai kama da zainahu kamar da muka kakawa annabi ruhu da annabawa da suka biyo baya da su ji ruhu haka nan muke kakawa masu kyautata ayyuka innahu إنه من عبادنا المؤمنين innahu lalle cewa shi annabi nuhu min ibadina al-mu'minina yana da cikin bayan mu'minai thumma aghraqna al-akhirin ثم أغرقنا الآخرين thumma aghraqna al-akhirin sannan sai muka tilbiyar da sauran ai ku fara kauli kafiran mutanen sa wanda ba su yi imani ba alhamdulillah صدق الله العظيم alhamdulillah abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan da muka yi kuskure kuma Allah ya yi mana Allah ya ba mu marasa lafiya mu na gida da asibiti Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara mana lafiya matafiyanmu Allah ya dawo da su lafiya wanda suka zo mana Allah ya da su gidajen su lafiya Allah ya karɓi azumin mu kallolin mu a hanyoyin da ibadun da muke gabatarwa a cikin wannan wata Allah ka yanta mu daga cikin bayanka da kake yantawa a cikin wannan wata Allah ka ji kan iyayenmu da kakanninmu da surukanmu da ƴan uwanmu da maƙwabtanmu da malamanmu da suka gabace mu wanda suke raye kitabun namu Allah ka sa mu cika da imani masu taimaka mana Allah ka taimaka mu wanda suka saya mana jannareto suke saya mana man fetur Allah ka saka musu da alkhairi wanda suke taimakawa da jikinsu da aljihunsu wannan karatu yana gudana Allah ka taimaka mu Allah ka biya mu bukatun na alkhairi Allah ka biya mana dukkan bukatun mu da bukatu wanda suka umarce mu da addu'a fatiha wa salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal اهدنا صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وامتدانه العظيم صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتكفرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبجدنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه